إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na ranar lahadi 17 ga watan shawwal shekara ta 1447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a markas na barmanzo unguwar kanyar roba garin da magarin jamhuriyar nijar ba don komi ba sai don gabatar da karatu kamar yadda aka tsara sati da ya gabata na cewa za a raya ɗaya daga cikin gidajen ubangiji shine masallaci kahin nan ina so in karantar da mu da wani hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abin horera yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديثي ne ingantacce wanda abin huraira yake cewa yanzu Allah yake cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yace wata al'umma ba ta haduwa a wani gida ɗaya daga cikin gidajen Allah sune masallaci ba dan komi ba ya tuluna kitab Allah sai dan su karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum su ringa karantawa tsakankanin su ko ya zamanto wani yana karantar da wasu ko kuma ya zamanto ɗaya ne ya zamna in wannan ya karanta wannan ya karanta almuhim da ya zamanto suna karanta ɗaya daga cikin littattafai na ubangiji in ba ya zamanto karatun alkur'ani ne in ba ya zamanto sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda duk abin da za a karantar da mutane bayya huta daga cikin wayannan abubuwan guda biyu in ba ya zamanto karatu ne na alkur'ani ko kuma ya zamanto karatu ne na sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa illa nazalat alaihim sakina wayannan mutanen idan suka zauna a masallaci suna karatu sai Allah ya saukar musu da nutsuwa a daidai lokacin da suke wannan karatu wa gashiyatuhumur rahma kuma haka ma rahama ta ubangiji za ta lullube za ta lullube wannan gurin nasu kenan duk wanda ya kasance yana cikin masallaci a zamne misali yanzu wanda an yi sallah ta magarba sai ya zamna a masallaci yana jiran sallah ta isha Allah yake cewa har ya tashi hal a zo a kira sallar isha a yi wannan sallar wannan zaman da ya yi tsakanin wannan mazala yake cewa kamar yana sallar ne ana rubuta mashi ladan ne to haka wanda ya kasance ana karatu ne a masallaci yana zamne yana cikin lada har ya tashi bar cikin wannan gurin kuma haka rama ta ubangiji za ta lullube wannan gurin wa haffat bihimul mala'ika wa zakarahumullahu fi man indahu kuma wayannan mutanen tabbas hakika mala'iku za su yaban su za su yaba su a wajen Allah subhanahu wata'ala a daidai lokacin da duk wanda ya zamna a wannan guri ba wai karatu yake ba ya zamna ne kawai yana azkar yana jiran lokacin sallah wannan abin da yake karanta azkar wannan ladan shi daban wannan zaman da ya yi ladan shi daban haka wanda ya zamna yake sauraron karatu ko kuma shi ya zamna yake karatun da kanshi imma ya zamanto muraja'a ce yake ta alkur'ani ko kuma ya zamanto ɗaya daga cikin wa'ansu littattafai ne yake karantawa to wannan mutum yana cikin alkhairi hal ya bar wannan masallaci Allah ya datar da mu bayan haka abi huraira ya kara fitar da wani hadisi wanda manzo Allah yake cewa ahabbul bilali ila Allah masajiduha a cikin gari irin guraren da Allah ya yi so shine masallaci inda muke ciki a zaune وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن مسلاج شيء أكيني إن ذا زمانتو أنا صلى bayan an yi sallah salloli guda biyar da zamanto ana karantar da mutane abin da yake addininsu tun daga mukama cewa alkur'ani ne ake karantar da mutane ko kuma sunna ce ake karantar da mutane duk abin da ya zamanto za a karantar da kai addininka wannan za mu kira shi da ni za mu kira shi da karatun alkur'ani saboda ni idan muka leka duk abin da manzon Allah ya ce ma mutane gashi Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da manzon Allah yake karantar da mutane wannan wahayi ne kenan manzon Allah ba yana wadin abu bane ba na ya ga dama a'a wa iyaz billah manzon Allah yana wadin abin da aka umarce shi ne to kuma haka ake so mu ma abin da ya zo daga wajen manzon Allah ya kamata mu rike shi da hannu biyu wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan shine matukar biyayya da zaka ma manzon Allah shine kame biyayya idan kace kana son manzon Allah dole zaka mishi biyayya amma idan ya zamanto koma bayan haka ne ka ce kana son manzon Allah amma sai ya zamanto baka mishi biyayya kana yin wani abu ne na musamman daban wanda ba biyayya ba idan an ce ma ga abin da manzon Allah ya ce sai ka ce a ai ga abin da na isko iyaye na suna yi wannan bai dace ga abin da aka aiko manzon Allah ba abin da ake so da kai kai abin da manzon Allah ya ce ya yi daidai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka samu lada amma idan ya zamanto kai ne karan kanka za ka tsara ka ce ga abin da zan yi ni shi na gani iyayena suna yi a gidanmu haka naga an tashi ana yi a unguwanmu haka naga ana yi ka ce shi za ka yi a ba haka nan bane addini ba a yin shi aka duk abin da aka ce ma wannan addini ne dole za ka je malamai su karantar da kai in ma ya zamanto makaranta ce za ka je ka zamna a karantar da kai ko kuma ka je inda ake karantarwa inda ba makaranta ba ko cikin masallaci ko kuma inda ka san ana koya ma mutane addini kenan dole ya zama wajibi wajibi ne akan musulmi ya je ya nemi ilimin addini saboda akan wannan ilimin ne aka samu aka aka aka halicci kowa Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bal ma wannan duniyar da muke ga duk wanda yake rayuwa a duniyar wannan ba wai an aiko shi bane ba akan cewa ya zo kawai ya rayu ya more a an ce ma mutum ne ya zo ya zamna a duniya dan yayi ni dan yayi bauta yayi abin da aka aiko shi duk wanda abin da ba bauta bace ba yake yi wannan rakiya ce abu ne wanda ya biyo baya ne ko kuma a ce misali mutum ya yi niyyar zuwa wani guri ka ce za ka kai kasuwa sai wani ya ce maka ga sako na an ka biya kasuwa kaso min kaza ta kuma ga abin da kai niyya yanzu ya yi kaje kawai kaso mishi ka dawo ai ba zai yi ba ko kenan sai mu ce ma baka san abin da zaka je ba kenan haka ake so mutum ya zamanto a cikin duniyar nan ka kasance cewa ka warka akan abin da aka ce ma ga abin da manzon Allah ya ce kawai ka dage ka ce ga abin da zaka kawai abin da aka ce shine shi zaka kuma wannan shine dole ba wai shawara ba ce dole ne abinda manzon Allah ya zo da shi mutane su rubo da shi wannan shine abin da zai sa mutum ya tsira duniya da lahira duk lokacin da kaga mutum yana shan wahala a duniya to ya bar abin da yake addini ne amma idan mutum kaga yana rubo da addini babu yadda za ya Allah ya tozarta wannan mutumin wannan alƙawari ne na ubangiji duk wanda ya ce zai rike addini zai rike Allah ya rike manzansa to wannan mutum yana cikin alkhairi kuma a daidai lokacin da idan mutum ya zubi da wa'annan abubuwan ka ce kai ba ruwanka da Allah ba ruwanka da manzonsa ka ce abin da ka ga dama za ka yi to haka kai ma za ka ga abin da ba ka so za ma abin da aka ga dama don sai sa ake so duk lokacin da mutum ya farka daga lokacin da mutum ya zama to baligi ya zama wajibi akan mutum idan baka san abin da yake al'amura na addininka ba ya zama dole dole ka je ka koya abin da ka tashi a gidanku kaga ana yi zai yi yan gidanku suna yi akan kuskure karka ce a kawai haka naga ana yi nima haka zai yi ba haka nan bane addini dole za ka je ka zamna a karantar da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma karantar da shi aka zawa haka aka karantar da shi alqur'ani malaika jibril ya zo ya karantar da shi ya koya mushi haka shi ma ya karantar da sahabbansa haka ita ma dai sallah salloli guda biyar malaika jibril yake zawwa in lokacin sallah asuba ya zo su yi sallah tare da annabi muhammad azhar in tai su zo su duka ne ne an koya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka koya musu sai ya karantar da sahabbansa bayan ya karantar da su sai yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kenan duk wanda zai yi sallah ba irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan mutumin za a mayar masa da abinsa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd haka manzo Allah ya ce duk abin da mutum ya zo yana yi sallah ce kake yin yadda kaga ana yi a gidan in dai bata yi daidai ga yadda manzon Allah ya koya ba kana yi ne a banza yana ya zama to dole yana daga cikin abin da babu uzuri a ce a na tashi ni ho ban koya ba kuma haka kake so ka je lahira ka ce ka shiga aljanna bai yiwa ko kamar jarrabawa ce ka ce bakka zuwa makaranta ko kuma bakka zuwa ekol kawai sirar da za a yi jarrabawa sai ka tashi ka zo ka ce a kawai he na sai na samu bai yiwa ko kalla to haka aikin lahira yake idan kai za ka samu idan ba kai ba ba abinda za ka samu Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu abu na gaba sai abin da yake da alaka da littahi kamar yadda aka aka yi sanarwa sati da ya wuce aka ce za a yi karatu cikin littahi mai suna al'akhdari wanda da hausa ake cewa ahdari asali al'akhdari shine hausawa ne suke cewa ahadari da hausa wannan littafi ne wanda yake kumshe da ibada mala ya rubuta wannan littafi ne ba dan komi ba dan ya karantar da mutane abinda yake wajibi a gare su abinda yake wajibi a kanka wanda dole sai ka yi shi yanzu mutum ya tashi ya ce zai yi sallah ba zuwa ya koya ba sai ya zo ya dungura ya yi ta wataƙila aminci ɗaya mutum ya yi ta ko kuma aminci biyu sai ya kama hanya ya tahe shi a daidai lokacin da da za ka mero shi ka tambaye shi wane lokacin da kai sallah ne ka karanta sai ya ce ma ban sani ba ko kuma ya ce na manta me ya jayo haka saboda shi karan kanshi bai yi ta a nitsa ba kuma bai yi ta yadda ya kamata ba kenan akan haka malam Allah ya shi kanshi da rama sai ya rubuta wannan littafin sai zamanto littahi ne daga jiya daga yau har gobe al'umman musulmi suna amfana da wannan littahi kuma lada yana kai ma wannan malami kafin haka za mu karanta kaɗan daga cikin abin da yake shi wannan malamin wane ne kuma ɗan ina ne na harko wannan malami sunan shi abu yazid abdurrahman bin muhammad as-sagir bin Muhammad bin Amir al-Akhdari al-Baskari al-Jazairi sunan shi Abu Yazid kuniya ce ko sunan dan shi ne Yazid ake ce mishi Abu Yazid sunan shi Abdurrahman bin Muhammad mahaifin shi sunan shi Muhammad As-Sagir bin Muhammad bin Amir al-Akhdari sai aka hi sani da ni sunan shi ana ce mishi al-Akhdari haka ake ce mishi ko a ce malam ne ahdari ko kuma a ce mishi al-Akhdari nisba ce albaskariyu aljazairi wannan dai aljazairi wannan gari na alje da muke ji ana cewa alje malam dan nan dan nan ne aljazairi malam dan garin alje ne a can aka aihe shi a wata alƙarya wadda ake ce ma albaska shine albaskari kuma sai a ce mishi aljazairi malam ai aihe shi a shekara ta 920 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha hudu almiladi a wannan shekara aka yi malam kuma malam ya girma a bi'a ta ilimi saboda malam da ya tashi baban shi alim ne kuma baban shi mudarris ne baban shi ya kasance malami ne kuma ya kasance yana karantar da al'umma haka ɗan uwan shi wanda yake mahaifinsu ɗaya shi ma dai haka malami ne malam ya harrace alkur'ani tun yana karamin yaro idan muka leka yawanci za ku ji ana cewa wannan malami ya harrace alkur'ani yana karami wannan ya harrace alkur'ani yana karami me ya jayo haka tarbiyya ce da lokacin da ya zamanto yaro daga lokacin da aka aihe shi ya kai lokacin da zai iya fahimta sai aka sa shi makaranta to wannan yara ana kyautata mishi zato idan ya zamanto gidansu an dage an kama to wannan yaron cikin ikon Allah Allah zai datar da shi da harar alkur'ani yana da karancin shekaru wannan shine abinda duk wanda aka ce yau ga yaro a gidanku ko kuma ga danka ya hardace alqur'ani yana karamin yaro zaka ji kamar kai ka hardace kuma wannan menene bi'a ce yanayi ne wani zaka ga yana ta fama amma Allah bai datar da shi ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha haka ne wani zai yi ta fama yayi ta sha yayi ta yi amma Allah bai datar da shi ba sai ya kasa wani kuma a lokaci kaɗan zai fara karatun alkur'ani sai Allah ya datar da shi sai ya hardace a ce wane lokacin da ya fara karatun alkur'ani bai jima ba ya hardace wannan taufiki ne na ubangiji kuma duk lokacin da mutum ya ce zai yi karatun alkur'ani sai ya bar sako idan kana so Allah ya taimaka maka ka hardace alkur'ani yadda ya kamata dole sai ka bar sako dole mutum zai bar abin da yake Allah ya hana shi duk abin da aka ce wannan Allah ya ce bayya so ka bar shi manzo Allah ya ce a bari bayya so haramun ne Allah bayya san wannan abun dole mutum ya yi tajannube shi a lokacin da mutum ya bar haram ya kula da haram da halal to a daidai wannan lokacin sai Allah ya datar da shi wannan mutum ya hardace alqur'ani Allah ya datar da mu da harda alqur'ani Allah ya taimake mu malam ya nemi ilimi da harko a wajen mahaifinsa a wajen mahaifinsa ya fara karatu kuma a cikin garinsu bayan haka malam ya bar garin su ya tai garin da ake ce ma tunis akwai wata jami'a mai suna azaituna malam ya yi karatu a wannan jami'a a nan ya yi karatu bayan ya yi karatu ya dawo garin su ya ci gaba da karantar da mutane abin da allah ya datar da shi na alkur'ani da kuma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ya kasance ana mishi nisba da mazhaba ta malikiya saboda malam daga cikin karatun da ya ya karanta fiqhul maliki abinda ake cewa fiqhul maliki shine wata mazhaba ce wanda shugaban wannan mazhaba ana ce mishi Anas bin Malik wanda aka yi sani da Imam Darul Hijra wanda ya kasance ya rayu a garin Madina mutum ne wanda yake alim kuma mufti mutum ne wanda ya karantar da mutane karatu idan muka ji an ce muwatta Imam Malik wannan mutumin shine shine wanda yake ma nisba da malikiya shine Anas bin Malik Malik bin Anas afwan Malik bin Anas imamu darul hijra kenan mala ana mushi nisba ga mazhaba ta malikiya saboda ya kasance yana bin mazhaba ta malikiya kuma malan yayi karatu na usulul fiqh bayan haka mala ya karanta al-lugha al-arabiyya da kuma ilimi na mantiq da ilimin balaga wal hisab wal falak kenan malan yayi karatu a fanni daban-daban kuma bayan haka malam mutum ne wanda ya gama da karatun addini da kuma karatu wanda yake na falaki da hisab kenan malam ba karatun addini kadai ya tsaya ba kenan ya dace mutum ya zamanto idan kana karatu wanda yake karatu na addini ka nemi wani ilimi ba dole bane sai karatun addini ake shi kadai ba shi wannan karatun addini wajibi ne a gare ka saboda shi ne wanda za a tambaye ka akan lahirak da shi ne ake shiga aljanna da shi ake neman aljanna kuma da shi ake neman duniya duk wanda ya karanta addini wannan mutum Allah baya tozartar da shi duniya da lahira amma idan mutum ya kasance cewa a ni wa kawai karatun da naga ana yi a garinmu shi zan yi wanda ba addini ba wataƙila idan Allah ya datar da shi akan haka zai ci moriyar shi a duniya amma a lahira a'a bai da rabo kenan a lahira karatun addini wannan shine zai taimake ka shi ne zai sa Allah ya datar da kai ka shiga aljanna cikin rahamarsa Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu malam ya kasance az-zahid mutum ne mai gudun duniya yawanci za mu ji ana cewa wannan malami yana da zuhudu duk lokacin da mutum ya ce karatun addini zai tsantsa musamman ma ka ce karantarwa zakai dole sai ka bar abin da yake dauka ce ta duniya abin da nake nihi duk abin da yake hamimiya ce ta duniya wanda yawancin mutane a kan ni kawai kowa yana fama ya gyara duniya shi ne to idan ya zamanto wanda zai karatun addini ka ce za ka gama da neman duniya wanda ya hirin shaye wannan karatun to wannan mutumin ba lalle yake dace akan abin da yake nema ba dole sai mutum ya zamanto zahidi ne ka zamanto zahidi sai Allah ya datar da kai akan abin da kake nema bayan zuhudu akwai alwarau akwai tsantseni bambancewa abin da yake wannan haram ne malam yana kokarin yanda zai ya bar shi wannan halal ne malam yana kokarin ya ci abin da yake halal kenan duk lokacin da kace za ka yi karatun addini ka iya bambance tsakanin halal da haram ka iya bambancewa amma idan ya zama to kai yaki haram yaki halal ne to wannan mutum yana cikin bala'i duk abinda mutum zai sa a cikin makogoron shi idan ba halal bane ba sai Allah ya tambaye shi bal ma hal halal din da zaka samu duk abinda mutum zai ci a duniya abin da yake halal ne ko kuma haram sai Allah ya tambaye ka tunda lokacin da ka zamanto an fara ka zamanto mukallif daga lokacin da aka fara ruta ma zunubi da lada a daidai wannan lokacin nawa ka kashe a duniya mi kai mi ka kashe sai Allah ya tsida ka ya tambaye ka a ce ma rana kaza rana kaza ka kashe dala kaza a ina ka same ta kuma a ina ka kashe ta mi kai da ita wannan shine kowane ɗaya daga cikin sai Allah ya tambaye shi Allah ya shiryar da mu mala ya kasance iya da littattafai a fanni daban-daban musamman ma wannan littafi da za mu karanta matsalar akhdari bayan haka malam iya da littafi mai suna alma'ani wanda aka yi sani da ilmul balaga wanda ya gama alma'ani wal bayan wal badi kuma iya da littafi wanda yake da alaka da ilmul mantik haka iya da littafi wanda yake da alaka da ilmul hisab wal falak wannan shine nubza yasira ta malami malam wanda aka yi sani da Abu Yazid Allah ya ji kan malam da rahama bayan haka sai wannan littafi mai suna al-akhdari wannan littafi littafi ne muktasar in aka ce muktasar littafi ne a resume malam ya dunkule shi ne ya kawo abin da yake da mahimmanci sosai wanda ake so mutum ya gaggauta sanin wannan abin kahin mutuwa ta zo mishi wanda shine abin da yake wajibi akan mutum ya fara kahin kaje abin da yake ba wannan ba abin da ya zamantowa wajibi akan ka daga lokacin da ka zamanto ka zamanto baligi ka koyi sallah ita kuma wannan sallah ya zaka yi ta dole sai ka nemi ilimi sai ka je ka zamna wajen malamai an karantar da kai bayan an karantar da kai a ce ma ga yanda ake yi bayan an karantar da kai ga yanda ake yi sannan sai ka zo ka yi kuma ka sa ikhlas kenan malam yayi reziman fiqhul maliki sai ya tsaya akan mi akan at-tahara da kuma as-sala malam bai kawo komi ba kamar abin da yake da alaka da mu'amalat malam bai kawo su ba tunda dama ya ce wannan littafi ne wanda yake da alaka da ahkamul ibadat yana da alaka da hukunce hukunce na ibada kenan ba komi malam ya kawo ba kuma littafi ne wanda yana da saukin har da cewa sai yasa za mu ga idan muka leka wani littafi ne wanda yake mashhur wanda yake ya zamanto mutane da dama sun san shi a gidan kowa akwai ahadari in ka leka gidansu wannan ni ma na san ahadari ni ma na yi shi ni ma na koye shi ba sabon littafi bane muka kawo za mu karantar ko kuma za mu ƙara ma junanmu ilimi a littafi ne wanda kowa ya san shi abu ne wanda duk lokacin da mutum ya tashi a bi'a ta musulunci zaka ji ana cewa ai littafin adali shi ake fara saboda ni kamar ya zamanto shine farko akan ni akan koyon ibada kenan ba sabon abu bane ba kuma za mu karanta wannan littafi ne ba dan masu saurara ba ba su taɓa yin shi ba a'a za mu tabbaka ka'ida ce ta cewa tunatarwa ce tunatarwa ce za mu tunatar da junanmu ne akan abin da shi mumini kowane lokaci ana so ya ringa tashjilul iman ka ringa tuna duk abin da ya zama to ka koye shi ka ringa karanta shi don kai ya ɓace maka ba ma karatu wannan ba abin duniya wannan idan ya zama to yau kana da wani abu sai ka bar shi a wani guri ka manta shi ba ka tuna shi ba sai ka ji wani lokaci an ce kana da kaza sai ka ce anya ina da sai can daga baya sai ka ce eh haka ne ina da to haka karatu yake karatu idan ya zama to bakka yin tilawashi bakka tuna shi ba wai karatun alkur'ani kada yake tilawa ba a'a hal wannan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake da alaka da fiqhu duka wayannan abubuwa idan ya zamanto yau na karanta sai na watsar na bari zuwa wani lokaci ka ce ka neme su to in ka zo wannan lokacin zai zamanto zaka sake sabon karatu ne saboda ni saboda ka mance shi shi ma sai ya mance ka kenan ana so kowane lokaci abin da ka karanta ka ringa tunawa da kanka ka ɗauko shi ka karanta ba sai alkur'ani ake revision ba wannan shine Allah ya dakar da mu bayan haka za mu shiga cikin littafin kai tsaye za mu hara da mukaddima saboda idan muka leka mala yake cewa littafi ne wanda ya gama hukumce-hukumce na ibada kayan haka duk lokacin da mutum zai karanta littafi ya kamata a ce ka san waye mai littafin kamar yadda muka karanta kuma ka san me ya da shi shi wannan malamin mai littafi haka ne ko bayan haka me littafin ya kumsa za mu ga cewa duk lokacin da mutum zai fara magana sai ka yi gabatarwa a kan me za ka yi magana me za ka ce ma mutane taro ne za a yi na siyasa ko kuma taro ne za a yi na 'yan kasuwa ko kuma taro ne za a yi na ɗaliban ilimi dole sai an tantance a kan me za a yi magana wanda za a ba magana sai a ce wani an baka magana za ka yi magana a kan kaza to haka malin shi ma zai gabatarwa kahin ya shiga cikin littafin shi malike cewa bismillahir rahmanir rahim wannan sunna ce ta malamai Allah ya ji kansu da rahama duk lokacin da mutum zai fara rubutu sai fara da bismillah kuma wannan kahin malamai wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai rubuta risala ga mutane manzo zai fara da bismillah bayan ya fara da bismillah in ya so sai ya rubuta abin da yake duk abin da mutum zai fara idan ya fara da bismillah sai Allah ya sa albarka a ciki idan ka fara da bismillah sai Allah ya sa albarka a cikin abin da zaka aiwatar amma idan ya zai zama to kawai ka fara abin ka ne Allah ya ga dama ya sa albarka in ya ga dama kai ya sa ma albarka amma tabbas idan kai bismillah akan abin da zaka fara ka kira sunan Allah Allah sai ya sa albarka akan abin da zaka aiwatar Allah ya datar da mu malaka cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam qala ash-shaykh al-faqih al-imam al-alim al-allama sayyid abdurrahman as-sugair al-ahdari rahimahullahu ta'ala Allah ji kalmalan da rahama yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalin bayan godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kamata a ce duk lokacin da mutum zai fara abu ko kuma a yanayin da mutum yake rayuwa ka zamanto kowane lokaci kana gode ma Allah karka ce a Allah ya yi ni talaka na ba da misali akan haka akan abin da ya damu duniya ya damu mutane a duniya kenan shine abin da yake da alaka da duniya ka ce a in Allah bai bani kuɗi ba ba a yi da ni ko karka manta cewa wani yana can gadon asibiti me yake bukata lahiya kai kuma da za a ce a huta da gudu daga nan ko ina ne za ka iya wani yana nan a kwance idan za ka tambaye shi ka ce wani wai me kake so a duniya sai ce kawai so nake Allah ya sa in tashi in yi tahiya da kafata ina ka bar wannan ni'imar da Allah ya maka wanda za ka tambaye shi wani ni kake so sai ce wallahi kawai so nake in ringa gani saboda Allah ya yi shi makafu ko kuma daga baya Allah ya mera shi makafu wani za ka yi magana da shi da kurmanci ni kake so sai ce kawai so nake in yi magana amma kai Allah ya maka ya maka ni'ima ta cewa idan an yi magana kana ji ko rada wani yayi za ka ji amma wani sai an kuga yake ji ko gani ko me aka ce gashi daga nesa kana gani shi ko me za a rubuta ma a katanga daga nesa kana gani wani bai gani wani kuma sai ya sa luleci yake gani wani in ya sa lunetin ma zai gani wannan ni'imomi ne wanda dole za ka gode ma ubangiji ina an yi son bawa a kowane lokaci ka zamanto kana godiya ga Allah subhanahu wata'ala shine idan aka ce wani muna lahiya sai ka ce alhamdulillah kowane lokaci ka saba da mawa da ma Allah godiya wannan shine mala yace alhamdulillah rabbil alamin yace godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wanda ya halicci komi da komi malai ke cewa wassalatu wassalamu sai yake cewa aminci da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin wanda yake shine cikamakon annabawa karshe ne ko wanda manzo Allah shine karshen annabawa babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da aka ce annabi Muhammad ya rasu duk wanda ya fito ya ce shi annabi ne wani mutumin ƙarya yake saboda an samu wa'insu bayan rasuwar annabi wayanda suka wuto suna da'awar ni annabta irin su musailamatul kazzab musailamatul kazzab a sunan nashi ma sai da ƙara al-kazzab makaryaci saboda ni daga lokacin da annabi Muhammad ya rasu babu wani annabi sai sa mala yace khatimin nabiyyin wanda yake shine cikamakon annabawa karshe daga annabi Muhammad an rige babu wani annabi da zai zo shi sai yake cewa wa imamul mursalin annabi Muhammad shine shugaban annabawa ranar tashi alkiyama shi da kanshi yake cewa ana sayyidu waladi adam manzo Allah kenan yake cewa ni ne shugaban diyan annabi adam gabaki ɗayan su manzo Allah shine zai ceto ranar tashi alkiyama a daidai lokacin da aka tada al'umma gabaki ɗaya a gurin da za a yi hisabi mutane suna cikin bala'i ana cikin ana cikin rana da zafi mutane sai su tashi su je wajen annabi adam su ce ka roƙi ubangiji a yi hisabi ɗan wuta ya je wuta ɗan aljanna ya je aljanna saboda yanayin da ake ciki yanayi ne na bala'i har a je kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ana laha ana laha Allah ya ce tabbas ni ne ni ne zan yi wannan ceto kenan wannan dalili ne akan cewa annabi muhammad shine shugaban annabawa gabaki daya kuma shine shugaban mutane gabaki daya kamar yadda ya ikirari da kanshi kuma ya ce bila fahar ya ce ba alfahari yake ba wannan abin da yake gaskiya ne za mu shiga cikin karatun mala yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aynihi ka ahkami salati wat taharati was siyami wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi ta'ala wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi wa yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yasqata alayhi mana yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imani abinda yake wajibi akan mutum wanda yake ya zaman to baligi kuma mai hankali kuma musulmi da na farko akwai sharadi na musulmi duk wanda zai yi aiki dole sai ya zaman to musulmi wanda ya zaman to ba musulmi bane ba ko yayi sallah yayi a banza Allah bai yaso kenan daga cikin sharadi na farko shine mutum ya zaman to musulmi mutum ya zamanto ya yi imani da Allah wanda shi ne abinda zai nuna ma mutum cewa ka yi imani da Allah ka musulunta na warko shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shi ne mutum ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta wanda ya kamata a bautata ma sai Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya ai an yi wahidu a bautata ma Allah shi kaɗai kal a gama shi da kowa wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ka yarda cewa lalle fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki ne kuma bawan Allah ne kenan annabi Muhammad bawan Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi da alqur'ani domin ya karantar da mutane al'amarin addinin su kenan musulmi wajibi ne akan shi sai yayi furuci da ni da wayannan shahadar guda biyu shaidawa cewa babu abin bauta sai Allah ko na biyu kuma ka shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma dan aike ne annabi Muhammad shi da kanshi yake cewa shi bawan Allah ne bal ya ma iso ka kira shi akan cewa bawan Allah ba wani abba manzo Allah ka kira shi akan cewa ni bawan Allah wani yana ganin cewa ai in aka ce ma mutum bawa kamar siffa ce ta kaskanta to kaskanci inda a wajen ubangiji ne a yi shi mana a ce maka bawan Allah wani abin alfahari ne abin alfahari ne wanzu Allah yake cewa a ce mishi bawan Allah a kira shi da bawan Allah ne kuma ma'aiki ne an aiko shi da risala an aiko shi da alkur'ani ya karantar da mutane alkur'ani ya karantar da su da addini wannan shi ne aikin annabi muhammad kuma ya isar ya isar yake tambayar sahabbansa cewa shin na isar suka ce ka isar allahumma shahad shi ne manzo Allah ya ce masu habbansa na isar suka ce manzo Allah ka isar ya ce Allah shi ne shida Allah ya datar da mu bayan haka dole mutum ya zamanto mutum ne mai hankali da lokacin da mutum zai yi ibada ya zamanto yana da hankali kenan bayan mutum ya zamanto musulmi wajibi ne ya zamanto mai hankali wanda yake bai da hankali ibada ba ta zamanto wajibi a gare shi ba an gane kenan wanda yake mai hankali shine wanda abin yake wajibi a kan shi bayan haka ya zamanto ya balaga yana da tamyizi iya bambancewa ya zama to baligi ne na farko almuslim al'aqil albalig ya zama to musulmi ko bayan haka ya zama to yana da hankali bayan haka ya zama to kuma baligi ne wannan shine sharɗa na ne na karɓar ayyuka ka zama to ka cika wa'annan abubuwan sannan ne sannan Allah ya karɓi ayyukanka mala yake cewa abinda ake so ga wannan mutumin wanda muka siffata shine ne tashihu imani shine ya inganta ni ya inganta imani shi ni da imani imani shine at-tasdiq shine gaskatawa ka yarda ka yarda da Allah kuma ka yarda da ma'aikinsa ka yarda da mala'ikunsa ka yarda da annabawan da suka shure annabawan da suka wuce gabaki ɗayansu ba tare da ka ce ba wannan annabin na yarda annabi ne amma wannan ban yarda annabi bane a'a duka ake so ka yarda cewa tun daga annabi nuhu har izuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka yarda cewa wa'annan annabawan ma'aika ne Allah ne ya aiko su wannan shine imani ga ga annabawa malaika cewa huwa imanihi bi rabbihi mutum yayi imani da Allah wa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi imani ga ma'aiki bayan haka wa mala'ikatihi yayi imani da mala'ikun Allah gabaki ɗayansu wa rusulihi yayi imani da annabawa gabaki ɗaya wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi sannan mutum yayi imani da cewa akwai mutuwa a duniya idan ka ce baka san mutuwa ba tunda ka tashi ka ji ana cewa akwai kakanka mai suna wani ina yake sai ka ji an ce ya mutu ko ko kuma ka ji an ce a unguwarku wani ya mutu in ba taɓa yi a cikin gidanku ba kowa ya san mutuwa hal yaro karami in kace mutuwa sai ka yaro yana tsoron mutuwa wannan abu ne wanda yake fitra ce ke dole ake so mutum ya yarda cewa akwai mutuwa kuma bayan wannan mutuwar akwai tashi Allah zai tada mutane ya musu hisabi to haka ake so mutum dole sai yayi imani da wa'annan abubuwan gabaki ɗayan su wal qadr khairihi wa sharri kuma mutum yayi imani da ni da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri abin alkhairi ya same ka sai ka ce daga Allah ne Allah ne ya baka ba wani bai baka Allah ne ya datar da kai ya baka dan ya ga dama ya baka ba wai ya baka bane dan bai ya san wancan ya kyale shi a ya baka ne dan hikima shi kuma ya bar wancan kuma ya ga dama ya amshi a lokacin da ya ga dama kuma haka idan bai baka ba ya hana maka ne da hikimar shi kuma da adalcin shi subhanahu wataala wataƙila ya jinkirta ma shi ne a gaba ya zo shi saboda wani bayyacin arzikin wani babu wani dan adam da zai da za a halicce shi har ya mutu face sai ya cinye arzikin da Allah ya rubuta mishi shine a lokacin da aka halicci mutum kayan a ce an aiye shi sai an aiko mishi mala'ika fa yi umaru bi arba'i kalimati a rubuta mishi abubuwa guda hudu bi katabi rizqihi wa ajlihi ko a rubuta cewa ga irin arzikin da mutum zai ci daga ka cinye wannan arzikin naka shikenan shine za ku ga an ce wane lokacin da ya zo rasuwa kwanan shi uku bai sha ruwa ba bai sa bai sha ba saboda ruwan da Allah ya tsara mishi zai sha a duniya ya kare a ce kwanan shi uku bai ci abinci ba in aka dura mishi ma me dawwa yake me yasa abinda Allah ya rubuta maka cewa zaka ci ya kare babu yanda za a aikatar ba wani wannan shine to haka ake so dole ka yi imani da wannan kaddara duk abin da aka ce wannan kaddara ce ka yi mara ba alkhairi ne ya same ka ka gode ma Allah sharri ne ya same ka ka gode ma Allah saboda Allah ne cikin hikimar shi ya baka kuma Allah ne cikin hikimar shi ya hana maka idan kai haƙuri sai Allah ya baka daga baya Allah ya baka ladan haƙuri kuma ya baka abin da ya niyyar baka shine mai haƙuri Allah zai bashi lada Allah ya datar da mu da haƙuri bayan haka mala yake cewa annal imana yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siya lalle shi imani yana karuwa ta hanyar ima Allah biyayya wa yanqusu bil ma'siya kuma imani yana raguwa a daidai lokacin da mutum yake aikata sako sako na Allah duk lokacin da mutum yake aikata sako wannan mutumin imani shi ne yake raguwa imani shi ne yake raguwa amma idan mutum ya zamanto yana aikata aikin alkhairi imanin shi yana karuwa shine yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'asiya ai imani yana karuwa a daidai lokacin da mutum yake aikin alkhairi kuma yana raguwa a lokacin da mutum yake saba ma ubangiji Allah ya datar da mu akan haka ne imam malik ya kai akan cewa tabbas imani yana karuwa ta hanyar yin biyayya ga Allah kuma yana raguwa ta hanyar saba ma ubangiji haka imam shafi'i shi ma ya tai akan haka da ahmad da kuma ahlul hadis yawancin malamai duk sun tai akan haka lalle imani yana karuwa a daidai lokacin da mutum yake ma Allah ta'a da lokacin da mutum yake yin aiki wanda yake aiki na alkhairi Allah zai datar da shi imanin shi ya ringa karuwa idan mutum yana aikata abin da yake ba mai kyau ba imani shine yake raguwa Allah ya datar da mu na daga cikin irin abubuwan da mutum imanin shi ya ringa karuwa shine ya ringa kallon irin abubuwan da Allah ya halitta a duniya kafin nan malai yake cewa idan mutum yayi imani da Allah dole sai yayi imani da al-arkanul iman as-sitta kamar yadda muka karanta su yanzu to akan haka Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wannan ayar ta sabka ne a daidai lokacin da manzo Allah lokacin da suke sallah suna kallon baitul maqdis sai Allah ya ce musu su juya su ringa kallon Ka'aba sai yahudawa suke cewa ai duka annabawan Allah da aka aiko su kayan manzon Allah dukansu baitul maqdis suke kallo to ta yaya wannan annabin daga zawwashi ya zo ya ce muku ku bar kallon baitul maqdis ku koma kallon ka'aba ya zama to nau'i ne nani na izgili suke mawa manzon Allah ko sai Allah ya ce musu to ku tsaya ku shi laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku sani cewa imani da ima Allah ta'a ba ya keɓanta bane da kallon gabas ko kuma yamma ko walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir yace biyayya da imani shine wanda yayi imani da Allah yayi imani ga manzon Allah yayi imani da ranar ƙarshe yayi imani da mala'ikun Allah gabaki daya daga cikin mala'iku akwai mala'ika jibril ko akwai mala'ika mika'il akwai mala'ika israfil akwai malakul maut akwai almalik wayannan mala'ikun dole za ka yi imani da su ba ka taɓa ganin su ba ko babu wanda ya taɓa ganin mala'ika ko akwai babu amma haka ake so dole mutum sai ya yi imani da su daga cikin littattafan da aka sabkar a duniya akwai azzabura wadda aka sabkar ma da annabi dawud akwai attaura ta annabi musa akwai injila ta annabi isa sai alƙur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan littattafan dole duka za ka yi imani da su akan cewa lalle Allah ne ya sabkar da su amma daga lokacin da aka ce yau an fara wahayi wayannan littattafan gabaki daya sun kare aiki Allah ya sabkar da su ko amma kuma Allah shi ya ce a bar su arkimi alqur'ani manzo Allah shi da kanshi yake cewa da a ce annabi Musa yana raye shi ma da ya bar ni littafin shi ya zo ya buwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wayannan littattafan bayan kai imani da su sai kai imani da cewa lalle Allah da ya aiko su kuma shi ya ce yanzu a bar su a rike ni a rike alkur'ani an gane Allah ya datar da mu bayan haka Allah yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi allazi yu'minu billahi wa mala'ikatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku yi imani ga Allah bayan kun imani da Allah ku yi imani da manzansa wanda yake wa al'ummi wanda annabi Muhammad lokacin da aka aiko shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ko malaika jibril ya ce mishi da ya matse shi ya ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq manzo Allah ya ce ma ana bikari manzo Allah ya ce ni ban iya karatu ba ni zan karanta bai iya ba kenan dalili ne akan cewa annabi Muhammad ummi ne manzo Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai da aka karantar da shi ya ce ma ana bikari ya ƙara rike shi ya ce ikaratu ya ce ban iya karatu ba a lokacin mala'ika jibril ya karantar da shi sai sa ake cewa wannan al'umman al'ummar ikra kina al'umma ce ta karatu a dage a yi karatu a karanta abin da yake ni abin da yake wajibi a kanka karatu bai yawa ka ji an ce karatu ya yi yawa ya haukata mutum wani irin karatu wani iri alƙur'ani yana haukata mutum alƙur'ani shirya ce alƙur'ani waraka ce idan ka ji an ce wane ya cutar da wani da alkur'ani ya bi ta wata hanya ce ta aljannu sai ya cutar da wannan mutum ba alkur'ani ba alkur'ani shirya ce kuma waraka ce in shi manzon Allah kuma alkur'ani ma yayi ikrari akan haka alkur'ani shirya ce kuma alkur'ani yana ƙara ma mutum imani yana wanke ma mutum zuciyar shi alkur'ani kenan iya shiryar da mutane mu dage mu ringa karanta alkur'ani alkur'ani ya ƙara mana nutsuwa ya cece mu ranar tashin alkiyama alkur'ani ya ƙara mana lahiya sai cikin alkur'ani Allah ya datar da mu Allah ya shiryar da mu Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl kamar yadda muka harka karanta cewa ga irin littattafan da aka sabkar a baya dole za ka yi imani da su amma kai da kake cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani littafi ne za ka yi aiki da shi shine alkur'ani shi za ka karanta da shi za ka yi aiki haka daga cikin irin abubuwan da suke da alaka da imani idan muka leka hadisin mala'ika jibril wanda ya zo ya zama na wajen manzon Allah ya zo da zimmai ya karantar da sahabbai addini ko yake cewa yake tambayar manzo Allah menene imani ko yake tambayar manzo Allah manzo Allah yake cewa al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wannan sune arkanul iman sune rukunai na imani guda shidda dole ne akan musulmi yayi imani da wa'annan abubuwan kamar yadda muka faɗi a baya cewa wa'annan abubuwan dole sai kayi imani da su kun ga wa'annan mala'ikun da muke ji ana cewa mala'ika jibril iya da fike kaza yana zo ma manzon Allah a sifa ta kaza ba mu taba ganin shi ba ko amma dole haka ake so mu yi imani da shi mu yi imani da cewa akwai shi akwai shi mu yi imani da cewa akwai mala'ikan mutuwa akwai mala'ika wanda aikin shi kawai kaho ne a hannun shi me yake jira yana jira Allah ya ce mai busa kowa ya mutu yana nan kawai aikin shi wannan kahon a hannun shi yana jira Allah ya ce mai yau ne shi ma bai sani ba ai cikamakon wannan hadisin yake tambayar manzo Allah yau shi ranar tashin alkiyama mala'ika jibril manzo Allah yake ce sai manzo Allah yake ce mishi mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'i manzo Allah bai san ba yau shi za ta da kiyama mala'ika jibril bai sani ba to haka shi ma mala'ikan wannan wanda zai busa ƙaho bai san ba wata rana ce yana jira wata rana kawai Allah ya ce mishi rana kaza ce yau ne yanzu ne busa idan ya busa kowa zai faɗi ya mutu duk wata halitta sai ta faɗi ta mutu shikenan a lokacin na Allah sai wanke duniya in yi so a sake busa ta biyu sannan a tada kowa daga nan sai ina sai hisabi a lokacin nan kowa ya kama hanya ina za a shi wurin hisabi to haka ake so dole sai ka yi imani da wannan ranar baka taba ganin ta ba amma ana baka labarin cewa wannan ranar ga yanda take ga irin alamominta ga yanda za ta zo ta kuma za ta zo ne kwatsam baka san bayo shi za ta zo tun da aka aiko annabi muhammad yake cewa an kusa ta da kiyama yanzu shekara nawa da rasuwar manzo Allah shekara nawa yanzu muna shekara ta 1447 ko yanzu idan muka dauka shekara daya shekara 1447 ko yanzu mu bar su a kote sai mu ƙara shekara 13 a sama ko idan muka ƙara a mu cire shekara 13 a ciki wanda manzo Allah ya a garin Madina ko idan muka cire 13 a ciki wannan da rasuwar manzo Allah kenan yanzu idan muka cire tun wancan lokacin kan manzon Allah ya rusu yake cewa kiyama ta kusa zawwa har yanzu mutane musu wazatu ba har yanzu baka sani ba cewa yau ne amma manzon Allah ya ce ta kusa shekara dubu akai da ɗari hudu kuma har yanzu mutuwa ake kullum mutuwa ake kullum daga gari ya waye hal hal rana ta faɗa mutuwa ake daga dare zuwa rana ta fito mutuwa ake wani watan da aka halicci duniya yake karkashin kasa ya mutu yana can a aji ya mutu kuma har yanzu ba ta da kiyama ba har yanzu kuma shi ma jira yake jira yake a zo a hisabi jira yake shi ma to haka wanda zai mutu yau shi ma daga wannan lokacin shi ma ya shiga jira yana jiran wannan ranar Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu malake cewa daga cikin abubuwan da za su ƙara ma mutum imani irin abubuwan da ya kamata a ce mumini ya ringa kula da su domin imanin shi ya ƙaru saboda imani kamar yadda makaranta cewa ya zidu wa yankus kowane lokaci imani yana ƙaruwa kuma yana mi yana raguwa don haka ake so kowane lokaci ka ringa aikata ayyuka na alkhairi domin mi domin imaninka ya ƙaru saboda manzo Allah yake cewa innamal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-sawba imani yana tsuha yana tsuha kamar yanda tuhayi suke tsuha yau ka sai kaya sabbi yau ka sa gobe ka sa jibi ka sa wata ran kai da kanka zaka ce wannan kayan sun tsuha ba na sa su ba to haka imani yake tsuha haka ake so ka ringa mi ka ringa tashdidul iman kowane lokaci ka ringa mi ka ringa sabanta wannan imanin naka haka umar dan khattab yake cewa halummu da imanan yake ce ma sahabbai ku zo ku zo ku zo mu irin ayyukan da imamin mu zai kawo shine fa yazkuruna Allah ta'ala sai su ringa azkar ka ringa karanta alqur'ani ka ringa kallon halittu na ubangiji yaya suke saboda kai ka san cewa duk abin da kaga yana yawo ba shi ne kan shi bai yi wa mutum ya tashi kawai ya tai daji misali kawai ka ga wani gida a gine masha Allah ka ce kawai wannan ha shi ya kanshi kawai bari in shiga zamna wata nan sai ka cika shi haka ne ko to haka halittu na ubangiji bai yiwa ka ce a kawai komi shi ya kanshi a ba ka bane duk abin da ka gani a wannan duniyar Allah ne ya samar da shi Allah ne ya yi shi kuma duk abin da ka ga yana rayuwa akwai hikimar da ta sa Allah ya yi shi idan ma kai baka sani ba kawai kai ga abin da Allah ya sa ya yi ka Allah ya yi ka dan dan bauta ko wannan halittar me yasa Allah ya yi ta baka sani ba ko to ruwa maka tasiri ka kyale Allah ya yi ta kai imani Allah ya yi ta shikenan sai ka zamna lafiya shine duk abin da ka gani a duniya lalle Allah ya yi shi kuma dole za ka yi imani ka yarda Allah ne ya yi shi Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب lalle a cikin halittun Allah wanda ya nasan mai da kasai da kuma sabani da ake samu daga an jima dare ya ko aka samu wa'in sa'awoyi kawai sai sai ya tawaye Allah ke cewa a cikin wa'innan abubuwan akwai ayoyi wanda ya kamata mutum ya nura ya nura ayoyi ne na ubangiji yanzu mu leka sama sama ya take wannan samar da kake ganinta tun da aka halicci duniya ita ce ba ta sauya ba amma inda mutum ya yi gida daga yayi wasu shekaru sai ka ce ya tsufa ya kamata a sake shi amma sama ha ba sake ta haka take haka Allah ya yi ta kuma haka take kullum ita ce jiya ita ce yau ita ce kuma gobe ita ce kuma ba ta taɓa haɗawa ko ta taɓa haɗawa ba ta taɓa haɗawa wannan ayoyi na ubangiji ka yi imani da su daga lokacin da rana ta hudu kana kallo ta hudu da gabas ka ringa kallon ta ya haka ta ya haka sai ta koma har yamma sai ta fada wa yake kula da ita kana tunanin cewa ita kadai da radin kanta take zawwa ta fada a'a Allah ne yake kula da ita kuma Allah ne ya umurce ta ta yi haka kullum haka take ta hudu da gabas sai ta fada yamma daga lokacin da ta hudu daga yamma sai ni an tara duniya ko wannan haka Allah ya tsara Allah ya shiryar da mu daga cikin irin abubuwan da za su ƙara ma mutum imani Allah yake cewa a fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat shin baka ga ba yanda Allah ya halicci raƙumi yanzu kuleka muleka halittar raƙumi za ga yaro ƙarami ya kamo igiyar raƙumi yana jan shi wannan raƙumin ya yi ƙarfin yaron ko kuma yaron ya yi ƙarfin raƙumin amma cikin hikima ta ubangiji yaro ƙarami yake jan wannan halittar mu ka girman raƙumi yaro ƙarami zai tada shi ya tada shi kuma ya zamnar da shi duka wannan hikima ce ta ubangiji Allah yake cewa wa ila samai kai fa rufi'at mu ka sama yaya Allah ya shimhuda sama ya take ya Allah ya tsara ta ya take bata da gimshiki ana iya yin gini babu shi gimshiki mu kalli wannan masallaci ya yake gimshiki ga sunan ga sanan da dama me yasa saboda idan aka zo aka yi shaka ya zamna bai zamna amma yaya Allah ya nashi Allah sai sama babu gimshi to haka ake so kai imani ka yarda ka yarda to irin wayannan abubuwan ake so mutum ya ringa kallon su kowane lokaci ka ringa kula ka nura saboda ni saboda imanin ka ya karu daga lokacin da ya zamanto kana nazara kana kallon wayannan halittu na ubangiji sai imanin ka ya karu Allah ya datar da mu Allah ya ƙara mana imani ana nuna cewa lokaci ya yi kenan ya kamata mu tsaya abinda makaranta daidai Allah ya sami tarayya cikin ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh